بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na Asabar a sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da arba'in da shida na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da goma ga watan biyar dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karanta littafin Fatul Ahkam na Al-Hafiz Al-Allama Abdul Wahid ibn Abdul Battani Al-Maqdisi in ba banta ba muna muna babi na sallah na roƙar ruwa muna nan dai hadisi na farko mu gama sharhin sa ba malaci an Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini radiyallahu anhu qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى قال يا رويته الحديث يقام حديثي إلى عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صحاب مزا الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah ya fita ya sasqi yana yin addu'a Allah ta'ala ya kawo ruwan sama فتوجه إلى القبلة سيفسكتا القبلة يدعو ينا الدعاء وحول رداءه كما يجو يتفلسى صلى ركعتين أو أن كروا يا صلى ركع بيو جهر فيهما بالقراءة كما يبين كراته وفي لفظ أو لفظ ما مسلم كاو أتى المصلى يضو مصلى ما مصلى شيبا منا منا مغانا أكان واتو wasu hukunce-hukunce da shafi wannan sallah mai albarka idan aka samu dalilin yin ta za a fita a ji a yi ta mun yi magana akan cewa wasu malamai sun yi saɓani wannan sallan za a yi ta lokacin karaha kawai za a yi ta ba lokacin karaha shi ne lokacin da ba a yi da a yi lafila ba kamar bayan asuba kamar kuma bayan sallar asar lokuta da aka karhanta sai sallar lafila a lokacin to ya halatta in ta kama a yi sallan roƙar ruwa a wannan lokaci muka ce jimhurin malamai suna hadawa amma wasu daga cikin malamai kamar irin su shafi'iyya wancan zama mun ce a hana kamar shafi'iyya masu halatta cewa duk wani sallah mai sababi to ya halatta a yi ta idan sababinta ya samu mutum ne zai ya shiga masallaci shiga masallacin ne dalilin yin sallan ba wai saboda zai sallaci zai fara wata nafila ne a lokacin da aka karanta ba sannan ka suka ce ita ma sallan salatul istisqa tana cikin wato salatu salawata na zata saba wanda suke wato suna da sababi akwai dalilin yin su saboda haka a ganin waɗannan malamai da zaran wato wanda dalili ya sa ana ana buƙatar addu'a din ta kuma kama za a yi ba lokacin kara ba zaɓi daban wannan mutum zai zaɓa lokacin da sallan wannan ya kamata ya zaɓa a daidai lokacin da ya kamata ya bazala yake yi shi ne buhan bazala ya kan fita ne da walaha wanda shi ne zaɓin da ya kamata suna ke amma in ta kama ana iya yin ta kafin a lokacin karaha shi ne shafiya suke ta ana iya yi wasu mutum malamai kuma sun mara musu baya ibn taimiyya da sauransu to sannan kuma sai a magana da muka fara yi a wancan lokaci shine wato huduba yaushe ne ake yi ma wannan sallah huduba mun yi magana kan cewa malamai sun yi sabani game da ita huduba da ana yin ta kafin sallah ne ko bayan sallah ne jumhur malamai suna cewa wato wannan sallah za a yi ta ne na huduba za a yi ta ne bayan sallah sai bayan an gama sallar roƙar ruwa sannan kuma sai liman ya juyo ya kalli mamu sai wato ya ci gaba da addu'a dama hutuban galibi addu'a ce ba ma magana ake yi da su masallata din ba to shi su jumhurin malamai irin su Malik ibn Anas irin su Muhammad ibn Hassan ash-Shaybani irin su Imam Shafi'i sun tafi zuwa ga cewa hutuba ya kamata a yi ta ne bayan sallar bayan sallah din ita kanta sun kamanta wannan sallah da sallar idi sallar idi ana yin ana yin khutba ne bayan sallar to kuma za mu zo a wasu rawaci ruwaye da suke nuna cewa ita sallar salatul istisqa ana ana yin ta ne gurgurai da ake sallar idi wannan ya bayu ya sanya kun ga lokaci ya hada su ga kuma yanayi kaifiya ma ya hada su da akwai maganar kamar bari shi ma za mu zo mu magana amma dai da yawa malamai sa cewa kamar barin su ma bakwai ne da biyar ake yi inda ake yi sallar idi to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka fi zaben cewa in za a yi kuma din to a yi shi a yi ta wato bayan sallah din to amma akwai malaman da su kuma suka ce a yi ta kafin sallah wanda wannan shine muka ce zabin ibn munzir da wasu daga cikin malamai a wasu daga cikin malamai kuma suka ce in duk wanda aka so a yi duk wanda suka so mutum ya so ya yi ya yi kafin sallah ne ko bayan sallah duk wanda ya so ya yi wannan ruwaya ce daga Imam Ahmad kuma ruwaya ce daga Imam Malik Imam Malik ya da ruwaya guda biyu a babu akwai ruwaya da take cewa ayi ta kafin akwai ruwaya da take cewa ayi ta bayan a kuma Imam Shaukani da wasu daga cikin malamai Sheikh bin Baz da sauransu da sun zabi wannan magana din to sai hujja na me zai sa ayi ta bayan sallah da riga na faɗi abin da zai sa malamai suke cewa ayi ta bayan sallah bayan sallah ai kuma bayan sallah saboda suna kamanta ta da sallar idi hujja saboda wato hadisin Abdullahi dan Abbas suna cewa zahirin hadisin Abdullahi dan Abbas da yake bada labarin sallan manzo Allah yayin da yake yi na satul istisqa kamar hadisin yana nuna cewa ana yin wannan sallah kuma din ne bayan bayan wato sallah din wannan wannan riwaya na Ibn Abbas Ibn Abi Shayba da Abdullah Qasanani da Abu Dauda da At-Tirmidhi da An-Nasa'i da su fitar da wannan hadisi ta hanyar Sufyan al-Thawri da kuma Hatib ibn Isma'il al-Madani daga Hisham ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Kinana daga babansa Ishaq ibn Abdullah ibn Kinana yake cewa arsalani amirun min al-umara wani sarki daga cikin sarakuna ya aike ni ila ibn Abbas zuwa ga Abdullah ibn Abbas a sararwaye sun da cewa wanda ya aike shi al-Walid ibn ibn Utbah as'aluhu an al-istisqa yin tambaye ibn abbas akan mecece sunna yayin da ake son a roki Allah Allah ta'ala kawo ruwa fa qala sai abdullahi dan abbas ce ma mana'ahu an yas'alani to me ya hana tambaye ni wato kamar abdullahi dan abbas yana yana ganin sun hadu amma ka tambaye shi sai kuma ya mishi aiki thumma qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an manzo Allah sanda zai sallar rukarwa ya fito cikin kankan da kai mutabazzilan a cikin kaya wanda yake ba na gayu ba mazala a wannan lokaci bai sa kaya na gayu da ya saba sawa yayin da yake zai fito cikin kawansa ba mutakhashi'an ya fito a tsanake cikin wato khushu'i mutabarri'an kuma yana kankan da kai ga ubangiji mutarassilan kuma a hankali ba bazar bazar ba haka za a fito ko magana ba a yi ba haka in za mu fito ayarin mu za mu fita wato sallar roƙar wannan ba magana ne a dinga surutu ba magana ne a dinga hohuta ma juna inda gare ku sa ɗaya mutu haka za ga mutane a lokacin sun za su yi magana sai da su dinga ɗan tsaki-tsaki haka suna magana a ciki ciki haka to haka ya kamata a fito wannan shine zahirin ruwaya mutawadi'an mutabaddilan mutakhashi'an mutabarri'an ya kuma ce fa mutarassilan mutarassilan shine a hankali babu sauri fa sallah raka'atai ne ce sallah raka'a biyu كما يصلي في العيد كما يصلي إن صلى العيد ولم يخطب خطبتكم هذه لكما يخطبها إن يندك سابا يخطبها وانا شيء رواية الإمام الثوري يرويته daga shi wannan rawi Hisham ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Kilal daga babansa daga Abdullah ibn Abbas a to kun ga dan wasu daga cikin malamai zasu inda ya ce wato yayi sallah kamar yadda ake sallar Eid to kin ga za mu fahimci sallan idi irin ita inda ana jinkirta huduban ita ma a yi ta a jinkirta huduba din a ruwayan abdullahi sana'ani sai ce fa khataba wa lam yakhutub ka khutbatikum hadi sai ya huduba bai huduba irin yadda kuke huduban nan ba fada'a sannan kuma sai ya addu'a wa salla ya zai salla kama ya salle fil eid na raka'atayn kamar yadda yake yin sallan idi raka'a guda biyu a wata ruwaya ta wannan ruwayar da sauri ne ruwayar hatim ibn isma'il al-madani sai ce wala lam yakhutub ka khutbatikum bi khutba kamar yadda ku saba yin khutba ba walakin lam yazal fi du'a'i wat tadarru'i wat takbiri bai kushe ba yana yin addu'a yana kankan da kai yana kabar bari ma ubangiji sun masalla raka a taimi sannan sai sallah raka a guda biyu kama yi salli fil idi kamar yadda ke sallan kama yi salli al'idi kamar yadda ke sallata sallar idi wannan isnadin wannan riwaya isnadi ne hasan saboda shi hisham ibn ishaq dan uwan abdurrahman ibn ishaq al-abbad al-qurashi hadisin hadisi ne hasan malamai da yawa irin su abu hatim ar-razi ya ce shaykhun ne الذهبي ياتي حسن الحديث inda imam al-hafiz ibn hajar ya ce makabul amma dai maganar waɗannan manyan malamai musamman abu hatim da aka san shi mutum ne mai tsanani a wajen tawfiki yabce shi ya ce mushi shekun to kaga wannan kamata ya dafi ruwaya sa ruwaya ce ta saduk wanda za a iya amfani da ruwaya nasa da kyawar ruwaya ce an ibn hajar ya ce makabul kamar yana maganar ruwaya sa ruwaya ce mai rauni sai ma samu wanda ya fara masa baya amma al-hafiz az-zahabi ya saba masa ya ce shi saduk ne kuma wannan shi ne abinda ruwayan abinda wato malamai ke iya ɗauka za su iya ɗauka daga magana abu hatim da shi shekhu shi shekhu ne a babin hadisi wato shi tsakatsakiya ne kaga wannan ba wai wargarwa ne baki ɗaya ba illa iyaka ne bai kai kimma ba bai kai ƙololuwa ba kuma ruwayan at-tauri da kuma ruwayan hatim ibn isma'il al-madani daga daga wannan mutumi yana nuna cewa mutum ne sananne kuma ya saba ɗaukar ilimi amintacce ne to kaga wannan dai ƙara ƙarfa shi zama hadisi hadisi ne hasan Abu Ishaq shi wato Ishaq ibn Ishaq ibn Kinana Ishaq ibn ibn Kinana Abu Abu Hatim ya ce ruwayarsa daga Ibn Abbas mursala ce to amma dai wannan ruwayar tana musaradi saboda ai cewa an aike shi ya ce wai ruwayar shi wannan bawo Allah ishaq ibn abdullahi ibn kinana wato mursala ce bai saurari abdullahi dan abbas ba to amma wannan riwayan tana musa raddi to da cewa yi an aiki ni wajen abdullahi dan abbas kuma yace ma me ya hana ba a ce shi bai tambaye da baka da baka sai ya aiko ka sai ya gaya mishi to kaga wannan yana nuna cewa a shi wanda din bai wato fada daidai ba shi abu hatim ar-razi din kamar yadda ibnu al-hafiz ibn hajar ya yi mishi raddi a cikin littafinsa al-jiraya fi tafrid al-hidayah kuma wannan shi ya fi kama shi ne shi aka aika wajen Abdullahi dan Abbas duk ruwayoyi haka suke nuna Hatim ibn Isma'il al-Madani da kuma al-Thawri duka sun ittifaqi ne cewa shi aka aika akwai ruwaya da'ifiya da ake da ita wacce take cewa wanda ya aika ba Walid bin Utba bane a Marwan ne kuma wanda aka aika din Talha ne ibn Talha ibn Abdullah az-Zuhri Talha ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Auf az-Zuhri shi aka aika to wannan ruwayar ruwaya ce da'ifiya saboda ruwayar ta hanyar Muhammad ibn Abdul Aziz ne az-Zuhri shi ma wanda wannan wa'azi ne malamai wannan ba zai iya cin karo da wannan ruwayar ba ruwaya ce wanda ya ruwaito dama an ana tuhumar sa to malamai wanda suka ce za a yi kutuba sallan roƙar ruwa bayan sallan bayan sallan wato wannan bayan an yi sallah sai suka rika daga maganar Abdullahi dan Abbas cewa kama yusalli salatul Eid kamar da ke sallah kamar da ke sallah sallar idi kaga yana tashbihi ne ya kamata sallar sallar idi to kuma abin da ya hada shine lokaci da kuma yanda ake sallan kamar bari akwai magana kamar bari da mu malikiya ba mu cika kawo magana kamar barin ba sannan kuma sai kuma a yanayin hutuba din da za a yi to su sai imam malik imam malik kamar da kuka yi magana guda biyu maganar farko da ya ce a yi ta kafin kafin sallah din amma daga baya kuma ƙarshe ƙarshe kuma sai koma fatawarsa ta tabbata akan cewa a yi ta bayan sallah wanda wannan shine mashhurin mazhabinsa a to amma kaga wannan dai hadisin ai fahimta ce cewa da aka yi kamar yadda ake sallar idi fahimta ce in an kamanta abu da abu ba lalle kuma ya zama kobo da kobo kuma ya zama irinsa ba wannan ba nassi ba ne mafhumi ne ba manzuki ba kawai abin da shine malami wace haza min mafhumi min al mafahim وليس من ال وليس هذا من المفهوم ليس من المنطوق baya cikin abin da karara aka hadisi aka faɗa ba nassi ne a babu ba kuma a ruwayar abdurrazzaq sanani da ya rawaito wannan hadisi sai sufyan al-thawri ya tambayi malamin sa hisham sufyan al-thawri sai aka ce ya ce a qabla salati salla am ba'd a qabla salati khababa am ba'd wani wani magana makamancin wannan na ba zan iya rike asalin me ya faɗa ba kamar yana tambayar shi ne wannan sallan wannan khutban da yayi a qabla salati khadaba an ba'd wannan khutban da yayi yayi ta ne kafin sallah ko bayan sallah sai shi malamin sa Hisham wanda yake rawaitowa daga babansa shi Hisham ibn Ishaq sai ke cewa la adri ba sani ba kaga a shi ruwaya inda akwai wannan karara to da da da wato wannan abu ya ya bayyana kuma abin da zai ƙara nuna maka cewa wannan ruwayan babu ita a dunkule ce imamu a tsawo ya kawo ta shi abinda ibn abbas yake magana ya yi sallah kamar aka yi sallar idi yana magana yanayin kafiyar ta ne amma da maganar shi da yake cewa kutuba sai ce kutuba ba irin kutuban da kuka saba yi ba kawai kamar bari yayi da ya kamar bari sai da ya gama san da sai sallah galibi arwayan ta jika ne ta cikin sunan abi dauda a cikanta haka za ka same ta ga dai sunan abi dauda kuma sunan sunan kubra na na albayhaqi su kaga maganar ce guda biyu su kuma sun sun samu hadisi a dunkule sai suka mashi unguru shi abin da ya faɗa shine kuduban da manzo Allah yake ba irin kuduba da ku saba na na a ce ya ayyuhan nasu kaza kaza kaza ka saba kuduba juma'a ba wani lokaci ba a zauna sana ka tashi yace a abin da yayi kamar bari kaga ai mu kuduban da muke a juma'a da ake mana juma'a ai ba kamar bari ne kawai ba akwai magana da ake yi akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kaga shine yake cewa ba irin kabar bai da kusa kuma da kusa bai yi ne ba atabarru wa takbir kawai yayin shi da ya gama addu'o'in sa shikenan sai ya sai ya sallah haka kace thumma salla sai ya sallah to she kaga da yace sunan sai ya sallah sallah yayin da kuke sallar idi kamar tace ne sallar idi ba ta fuska hudu ba ce da sallah ake magana ita wannan shine abinda abinda wato in ka bi kada ruwaya sosai zaka fahimta da ma malamai sun sun yi hujja da wancan hadisin haka saboda wannan sun da ƙarshen hadisin ba wai da tsakiyar hadisin ba a to banda wannan da an samu kuma daga cikin magabata kaga wannan hadisi dai wato hujja a kansa dai kusan yana da rauni sosai haka tunda in ka hada hadisi za ka ga bai da wannan karfin a to amma magabata an samu sun kuma yi kutuba din a bayan sallar idi bayan sallar alistisqa din akwai ruwa da ake da shi daga Umar Abdul Aziz wannan abubakar ibn abi shayba ya ruwaito daga ma'an ibn isa ma'an ibn isa babban almajin malik ibn anas din ma'an ibn isa al-qazzas yana ruwaito daga muhammad ibn hilal ibn abi hilal daga cewa annahu shahida umar ibn abdul aziz ya halarci sallah a lokacin umar dan abdul aziz filistisqa a lokacin da za a je sallah a roƙi ruwa umar dan abdul aziz ya ya rasu da ɗaya bayan hijira shi kasa ba wai kasa yake da manyan malaman zamanin sa irin su zuhuri malami ne babba kawai dai daga baya samu mulki abubuwa sun shagatar da shi amma kuma daga cikin albarkan mulkinsa shi ne ya tsayin daka ya tabbatar waɗannan hadisan an taskace su duk da wagi bisa ya yada ilimi ba ta amma dai wato za ka ga daga cikin albarkan mulkinsa ɗan gajeren mulkin da ya yi shi ne ya ringa ba da kuɗi ya ringa wato finansin ana haɗu ta waɗannan hadisai a taskace soje ɗaya ana tana da cikin rahama to saboda ka aikin sa hujja ne a wajen malamai malamai suna izra da aikin sa malamai ilimi sai ce ya halarci sallan sallah filistisqa bada bi salati sai fara yin sallah qabla al khutbati ka ba khutba ra'aytu tasqa ni da ido na na ganshi ya doki yayi sallar roƙar ruwa fa hawala rida'ahu baya yayi sallar ma har sai juya tufarsa to kaga a wannan ruwayar abinda ake da shi a cikin wannan ruwayar shine yayi sallah sannan kuma daga baya kuma sai sai khutba kaga shi magabata suna yi eh ko da wancan hadisi akwai maganar hujja inganta hujja da shi to kaga amma dai an ki magabata ya wakana kan wannan wannan isnadin sitari ne hasan saboda Muhammad ibn Hilal ibn Abi Hilal al-Madani hasan na hadisi ne duk da akwai ruwaya da Ibn Abdul Aziz da zahirin sa zaka ga kamar kana cin karo da wannan a to wannan ba zai zama abin nan ba shi ruwaya tana tana cikin musannaf na Abdul Razak Sanani yana rubutuwa daga Ibn Jurayj yake cewa sami'tu Abdurrahman ibn Harith yuhaddithu أنه حضر عمر بن العبد عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة cewa ya halarci lokacin da Umar Abdul Aziz salla lokacin yana gwamna Madina isasqa yayin sallar roƙar ruwa isasqa alal minbar ya roki Allah ta'ala ya kawo ruwa akan minbari thumma nazala sai daga baya da ya gama sai ya sauka fa salla sai ya salla ita kuma zahirin ruwa tana cin karo cikin kenan a zahirin ta ila nace a zahiri ba wai lalle yanzu ba cewa aka yi isasqa alal minbar ya roki Allah ya kawo ruwa akan mimbari thumma nazala sannan sai ya sako da kan mimbarin fa salla sai ya salla haka ka fara ruwaya tana cin musulmi Abdul Razak Sarani a ruwaya naga a cikin makbu din ya ce Abdurrahman ibn al-Harith to kuma na fi tsammanin ya zama alharith ibn abdullahi madani shine ke ibn jarir ke riwaya daga wajensa ni ban sami wani rawi da ibn jarir ke riwaya daga wajensa ba da sunansa abdurrahman ibn alharith amma dai akwai kuma alharith ibn abdullahi madani akwai ruwayan shi da Muhammad ibn Abi Hilal yake ruwaitowa daga yace ya halatta ya yi sallah sanan sai hudu ba kaga hudu ba bayan bayan sallah akai kira to ita kuma wannan ruwaya ita ba ruwaya ce sahihiya ibn Jurayj yake ruwaitowa daga al-Harith ibn Abdullah al-Madani yadda a cikin littafin al-Musannaf naga sun sa Abdurrahman ibn al-Harith amma ba na tsammanin bibi yana ruwaitowa daga al-Harith ibn Abdullah al-Madani yana cewa ya halarci sallah roƙar ruwa ya halarci su roƙar ruwa na Umar Abdul Aziz ya gama roƙar ruwa kawai sai sako daga kan bari sai sallah haka aka fada a dunkulanta wataƙila za a ga bambanci a haka za a kaman kamar wato a nan ya yi sallan ya fara yin wato kuma ɗin ne sannan sai sallah saɓari wayan farko wayan farko ya yi ta ne ya jinkirta ne amma wannan ruwayan kuma ya gabatar kuma a zahirinta muka ce a zahiri saboda kaga da cewa kai isasqa alal minbar yayi ya roki ruwa akan minbari thumma nazala fa salla ta ce salla ba a ce yayi salla ne roƙa ruwa za ta iya wa ran juma'a ne ya daga hannu ba ba zai za ta yi ba ya roki ruwa za ta iya yi ba saboda haka wannan kaga akwai ihtimali a ruwaya ko da ma misali sun ci karo da jura to sai dai mu dauka akan cewa shi yana ganin halaccin abun guda biyu to amma dai a wannan ruwayan in ka lura zaka ga wataƙila a ce istasqa alal minbar yana kan minbari zai roki ruwa kai ka za ta iya waye zama kurma yake ya rike ruwa aka wanda kuma za mu zo hadisi wannan hadisi da ba wannan akwai shi yace thumma nazala sai ya sako fa salla sai salla fa salla kila fa salla salatul juma'a kila ya salla sallar juma'a in kuma buru dauki wanda ke ga fahimta cewa wannan sai suka aka yi duba da farkon hadisin shikenan kaga zai zama akwai maganar cewa a shi ma ya taba yin kuma sallah qabliya ya khutba din qabliya ya taba yin khutba din kafin sallah na'am to kaga dai a wannan dai magana cewa za a yi za a yi kutuba ga bayan sallan ruwa babu wani nasi sarihi a kanka duk ruwayoyi da ake kawowa ruwayoyi ne wanda ke muhammila za suna da wato fuskoki ruwaya Abdullahi dan Abbas kaga in ka tara ruwayar zaka ga su sun dauki wannan kalma na Abdullahi dan Abbas cewa yayi sallah kamar da kuke salata idi to amma wannan gaban da yace an yi kutuba shi ya kamata a dauka ba wannan sallan ba gaban cewa an yi huduma ba irin huduman da ku saba yi ba kaza kaza kaza shi ya kamata a ji a duba amma sajwa ya yi sallah kamar da ake sallar idi wannan idan ta yi kama da idi a wasu bangarori kuma ba ta nuku ta yi kama da ita a duka bangarorin ta a saboda haka ruwaya Abdullahi dan Abbas kaga shi ma babu wannan wato nasin karara ruwayan shi kansa wannan ruwayan da muke da shi Abdullahi bin Zaid ibn Asim al-Mazidi akwai wasu bangarori na ruwayar da ake rubuto daga az-zuhri daga ibn abi dhi'b wannan riwayar ta bude ta wasu hanyoyi zaka ga riwayar cewa kai walla zaharahu an-nas wa hawwala da'ahu wa salla rak'atayn ya mazala sai ya juya baya sai ya juya tifansa ya mai da shi dama ta dawo hagu hagu koma dama wa salla rak'atayn sai ya salla rak'a guda biyu kaga a wannan zahiri riwayar wata ila wani ya fahimta cewa ne a wato hudu ba din yayi ta ne bayan ita ma yayi ta ne bayan bayan sallah din kila wani in ya karanta wannan hadisin aka yi fahimci cewa kuma yake ne bayan sallah tunda cewa aka yi kawai ya ya ya kalla al-qibla ya juya riga ya juya riga shikenan sai sallah da ya sallah sai ya cigaba da addu'a kaga to wanda za a dauka cewa wata kila da ya sallah sai ya juya cigaba da hudubarsa shi ma wanda muka ce ihtimali kuma a wannan wawu da aka kawo baya dumma tartibi wawu aka kawo kawai wannan wawu aka kawo kawai ana nuna bujirin labarai ne kawai wannan kuma akwai ruwaya kuma da take nuna da take nuna ma'akasi wasu da suka tashi wajen wawa suka fara gabatar da kuma suka fara gabatar da ita wato kuɗi ba ɗin kafin sallah ɗin akwai ruwaya da aka rawaito irin shi da wannan hadisi duk da haka cewa wasu takamar alƙibla ya fuskanci alƙibla wa hawwala rida'ahu ya juya tufansa thumma wada ayi addu'a thumma salla rak'atayn sai salla rak'a guda biyu haka wannan ruwaya ce akai fata wajaha ila alqibla yad'u yana addu'a yad'u zata iya zama kan hudu wanda wa hawwala rida'ahu kuma ya juya tufansa sallar ka sai sallar ka abu dai so magana hujja shi kace wannan hadisin ba babu wani hujja saboda a wawu aka kawo in kuma ma wanda kawo kuma wanda zai zama malik tarakan jumali ne na dai wato kokarin jaranta jumloli ne ba kokarin jaranta wato asalin yadda lokacin abubuwan yadda suka faru ba saboda haka dai babu abin da ya tabbata a wajen a hadisi ma'aiki cewa karara kudu ba bayan sallah sallar rukurwa kudu ba a yi kudu ba bayan sallar rukurwa babu abin da ya tabbata a wannan sai dai abu ya tabbata a aikin magabata in su umar dan abdullahi da sauran kusa daga cikin magabata kuma ruwaya ce daga imam malik wanda ta fi shahara da wajensa ita ce abin da imam malik daga baya dawo ya faɗanta sauran malaman mazhaban su kuma suka yi amfani da wannan wannan wato a sunna din to sai magana su kuma masu cewa za a yi ta kamar su sai ibn mumin da shafi'iyya da suke cewa za a yi ta kafin sallah ne kafin sallah shi ma limamin yazo zai fara kutuba din in ya fara kutuba duk da kutuban nan ku fahimta ba irin kutuba da aka saba ba kutuba ne galibi na addu'a da kuma kokarin cewa mutane mu shiga cikin yawan babu tuba galibi abin da ake fara kenan sai a biya kuma ai sallah ba wai dadewa ake ba to masu cewa za a yi kutuba din kafin sallah akwai hadisai da suka zo su ma a wannan babu galibi hadisan akwai masu rauni a kuma da suke za a iya karban su za su iya ɗaukar kuma su zama hadisi hasan al-harith bin hisan za su iya zama haka hadisai masu raunin ba zan bata lokaci akan su ba amma hadisi da aka fi kawowa a wannan babi shine hadisi da imamu abu da ya fitar da imamu ibn hibban da al-hakim an-nisaburi da al-baihaqi da kuma wato at-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar zan kawo shi sanadin abu dauda abu dauda yake cewa haddathana harun ibn sa'id al-aidi harun ibn sa'id al-aidi ya ba mu hadisi qala haddathana khalid ibn nizar خالد بن نزار يا باب حديثي قال حدثني القاسم بن مغرور عن يونس ابن عن هشام ابن عروة عن أبيه حديث هشام ابن عروة بابا شنو عروة ابن الصبيح عن عائشة لك عائشة قالت تتشك الناس إلى رسول الله قحوق المطر mutane sun je sun koka manzon Allah cewa wato akwai karancin ruwa fa fa amara bi minbarin sai manzon Allah ya ce aka kawo shi minbari fa wudi alhu sai aka kafa mishi minbari fil musalla a waɗanda ya salla din musalla ba wani masallaci ba wa wa'adan nasa yawman kuma yayi mutane alƙawarin cewa to ku fura ran kaza aka sa rana ya kharju na fihi wanda za su fito a wannan rana qalat aisha sai aisha ta ce fa kharaja rasulullahi hina bada hajibu shams sai manzo Allah ya fito lokacin da hasken rana ya fito wato lokacin sallar wala fa qa'ada ala al-minbar sai manzo Allah ya zauna akan minbari kaga ya fara yi kafin sallah kenan fakabbara sai kabarbari ma Allah ta'ala wa hamidallah ya gode ma Allah azza wa jalla thumma qala sai yace innakum shakawtum jadab diyarikum ya ku mutane kun koka min cewa wato gidajen ku sun bushe babu ruwa wasta ikhar al-matar an ibani zamanihi ankum kun kun ce wato ruwan sama yayi jinkiri daga asalin zamanin da ya kamata ya sauko wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu Allah ta'ala ya muku umarni ku kira shi wa'adakum an yastajiba lahu ko ya muku alƙawarin cewa zai amsa muku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wacce aya ba za ke hujja da ita ba shi kaga a hujja na yi da ai hujja da qur'ani da sunna ba za shi ma ya tashi da aka saka masa kaga hujja yake da qur'ani da sunna thumma qala sai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin haka ya karanta maliki yace alhamdu dukan godiya sun tabbata ga Allah arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya karanta zuwa nan sai ce kuma la ilaha illallah babu ambata da gaskiya sai Allah ya fa'alu ma yurid ubangiji yana abin da ya nufata ya ga dama Allahumma anta Allah la ilaha illa anta ya Allah kai ne Allah da babu ambata da gaskiya sai kai al-ghaniyyu mawadaci wa nahnu al-fuqara mu mabukata ne anzil alaina al-ghaita ka suka mana ruwan sama waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagha ila hin kuma ka sanya abin da zaka sauka mana akwai albarka akwai karfi akwai wani abu da zai wato zai kai mu har zuwa wani lokaci na arziki sun marafa a yadayi sai mazala ya cika wani daga hannunsa falam ya zalfin rafi bai gushe ba yana daga hannunsa hatta ba da ba ya bu in tsayi har sai da farin hamatarsa suka bayyana sun ba hawwala ala nasi baharar bayan ya gama wannan kutuba din sai mazala sai ya juya ma mutane bayansa wa kallaba aw hawwala rida'ahu sai kuma ya juya tufansa wa huwa rafi'un yadayhi a lokacin yana kuma daga hannunsa yana kuma cikin addu'a din sai juya sai juya tufansa dama ta dawo hagu hagu kuma dama thumma akmala ala nas sai ƙara juyowa ga mutane wa nazala sai kuma ya sako daga kan bari fa salla rak'ataini sai salla raka'a guda biyu kaga an yi hudu ba ne kafin salla raka'a guda biyu fa insha Allah sahabatan ba a gushe ba yin wannan da wuya Allah ta'ala sai ya farar da haduwan girgije a sama fara'adat sai aka ga tsawa ta fara kawai wa barakat aka ga walkiya thumma amtarat bi idnillahi da izinin Allah ko sai ga ruwa ya sako a wannan lokaci din falam ya'ti masjinahu mazalla bai zo masallacin sa ba hatta sarat shiyun sai saboda tsabar ruwa da yayi yawa sai da ya zama duk wani magudanar ruwa sun fara gudana lokacin kaga babu ruwa ba abu shi ake a lokacin falamma ra'a sur'atuhum ila as-siki yayin da mazalla ya ga a guje sabai sun je sun rinka abu sa da mafaka inda za su yi su fake ba haka sai ya dariya hatta barat na wajizu na wajizu har sai da wato haƙura suka bayyana saboda dariya da yi fa qala sai ce ashhadu an la anna allaha ala kulli shay'in qadir ina shaidawa cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai wa anni abdullahi wa rasuluhu kuma ni ina shaidawa kuma ni din bawan Allah ne kuma manzon sa ne manzon ya ƙara jaddada wato imani ya ƙara kuma wato faɗan wannan wannan abin da duk abin da ya baka mamaki ko mai da lamari zuwa kan zo ga Allah ta'ala wannan shine karshen hadisi din a Abu da ya rawaito wannan hadisi cewa hadha hadithun gharibun isnaduhu jayyid da ya rawaito wannan hadisi cewa wannan hadisi ne wanda yake akwai kadaici akwai bakwanta amma dai isnadin sa mai kyau eh kaga malamin suka yi wannan maganar me yasa Abu da bai ce hadisin ya tabbata ba sai ya ce isnaduhu jayyid amma sai ce wa hadha qadim za mu ji abin da Imam Abu Dawud ya faɗa haka amma ya ce da isnaduhu jayyid saboda zahirin sa shine tsaftace isnadin sa tsaftar isnadin sa zahiri a isnadin sa akwai tsafta saboda shi Harun ibn wato ibn Harun al-Aidi Harun ibn Sa'id al-Aidi malamin sa malamin Abu Dawud da Khalid ibn Nizar malamin Harun din da kuma Al-Qasim ibn Mabrur dukan su yan aidi ne dukkan su waɗannan duka sadukai ne hadisan hadisi ne hasan suna rawaitowa kuma daga Yunus ibn Yazid al-Aili shi ma daga Hisham ibn Urwa daga Urwa ibn Zubayr daga Aisha saka isnadi inda ta farka wato kyawu isnadi isnadi yana da kyau Haruna hasan al-hadith ne shi wato Khalid ibn Nizar hasan al-hadith ne sannan kuma shi kansa al-Qasim ibn Mabrur shi ma jami'uhum suduq dukkan su wato amintattu ne hadisin hadisi ne hasan abin da ya sa imam abu da ke cewa gari saboda kuma imam ahmad shi ma kamar ya nuna hadisin rashin yin hujja da imam ahmad bai da hadisin ba kamar yana nuna cewa hadisin akwai wani bakwanta akwai wani bakwanci a hadisin wani abin da ba a saba gani ba abin da saboda yunus ibn sa'id al-aili shine ya kaɗaita da hadisin Yunus ibn Zayd al-Aidi shi ko babban malami ne fika ne duka malaman hadisi ba mai kamshi hadisai ba kutubu sita duka sun kamshi hadisai to amma shi din galibi suna fata mata mishi da hadisi ne ta wato ba ta hanyar Hisham ibn Urwa ba shi ko wannan hadisin hadisi da ke rawaito daga Hisham ibn Urwa ila an fahimci magana din shi ko Hisham ibn Urwa ya dalibai shi kuma wannan Yunus ibn Zayd al-Aidi an saba sani da ma yana kurakure ɗaya haka akwai wasu ayyuka malamai suka dinga ganin cewa yana yin kurakure a wasu gurare Imam Ahmad ya faɗa wannan magana Waki ya faɗa wannan magana Muhammad ibn Sa'ad sun nuni duka sun nuni zuwa ga cewa da ba wani lokaci yubrim yana zuwa da wasu abubuwa baki haka to kaga wanda aka sabu sani cewa Hisham ibn Urwa kai baka cikin manyan zara ta ɗaliban sa wato shi ba ci za ta ɗaliban sa saboda akwai Malik ibn Anas akwai Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj wannan duk ƴan Hijaz ne akwai Sufyan al-Thawri akwai Sufyan ibn Uyayna akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj wannan duk manyan malamai da aka sabu sai suna ruwaya daga Shafi ibn Urwa to a ji duk waɗannan manyan wato kafaffun ba su rawaito wannan hadisin ba sai da aka ji Yunus ibn Zaid al-Aini shi kadai ke rawaito wannan hadisi shi yasa Imam Abu Dawud cewa to hadha qadim wannan abun abu ne wanda yake akwai bakwanta ta ba shi ba ce shi kadai ke rawaito wannan hadisin ba wanda shi kansa yake ɗan kurakurai ya za a ce to kuma shi kaɗai ne yake aka jina da wato wannan hadisi wanda yake ana buƙatar hadisi kuma hadisi ne wanda ake buƙatar sa saboda a cikin sa akwai wasu abubuwa wanda suke ana suna da kyau ana ana buƙatar aiki da su to da bai kawai a ce hash wato Malik ibn Anas ibn Uyayna at-Tawri Shu'ba ibn Jurayy da sauran manyan malamai sun wannan hadisi ya kuce musu ba yana ce wannan hadisi ne gharib mamu abu da kuma mamu ahmad kuma sai ya nuna ɗin shi ma ɗan baya baya da hadisi kuma abin da zai ƙara nuna maka irin wannan saboda shi su kansu a shekhan al-bukhari da muslim da suka tashi fitar da hadisin shi yunus ibn zaid al-aidi sai ba fitar mishi da hadisin ta hanyar hisham ba galibi suna rubuta mishi hadisi ne da wani yunus an zuhuri saboda ya kiyaye hadisin zuhuri amma hadisin hisham ibn ibn urwa ibn zubair to wannan hadisansa akwai wanda suka fi shi riƙe wannan hadisai din ba shine ya fi zama wato gwarzo gwarzon namiji a wajen hadisin wato shan ba sabanin azuhuri azuhuri kaga wani shekara sha hudu da azuhuri kuma sai da ya rubuta hadisin sa kaf saboda haka hadisin sa ne ke rubuta daga azuhuri galibi ana karba hadisi ne wanda sahihi to anan shi yasa ila abu da yake cewa wannan hadha hadithun gharib to amma wasu daga cikin malamai sun hasana hadisin yadda haka wasu daga cikin malamai sun hasana hadisin wasu daga cikin albani wasu daga cikin malamai sun hasana hadisin saboda a kyakkyawan isnadinsa to wanda ya hasana hadisin kaga shi kenan zai dauki cewa ko ba za a yi ta kafin sallah ce kawai wanda kuma ya ganin cewa cewa shi hadisin yana ganin kamar Yunus ibn Sa'id al-Aidi wannan kadaitaka da yayi da kuma bakonci da yake da shi a hadisin da ba shi ya karace shi kadai yake fara wannan hadisin ba to shi da yana baya bayan sa da hadisin to sai dai hadisin gaskiya kukan ku da muka karanta za ku in kun lura shi da na kawo hadisin baki daya akwai wani kwarjini da kuma girma na annabta da yake da hadisin yake dauka in ana kanta za ka ji hadisi lalle ya yi kama da abin da aka saba ji waƙi'a na na wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ga hadisan akwai mai da nan mai zuwa wajen ubangiji akwai yadda mazala yana yin addu'a aka samu wannan wani wani abu da aka sai na mazala yana yi yana yin addu'a sai a ga kawai abubuwa sun fara haduwa girgiza sun hadu an yi wannan kuma da aka gama ka duba ka ga yadda mazala yi addu'a din shi kansa ya mai da mai zuwa wajen Allah ta'ala ya kuma cewa shi bawan Allah ne waɗannan abubuwa shi ne mahaba da kuma jalala ta rubuwa akwai shi a hadisi to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce gaskiya a sun shiga da albani sun karɓi hadisi to amma dai hadisi ne wanda yake gaskiya wato in ka ji wani bai karɓi hadisi ba to akwai hujja bai ƙarfi kuwa to banda wannan in ma muka ce ba za a karɓi wannan hadisin ba to amma akwai aiki na magabata su ma da suke nuna cewa an yi hudba ɗin kafin sallah an yi hudba ɗin kafin sallah akwai ruwa da ake shi daga Abdullahi ibn Zubair wannan hadisi ruwaya ta inganta zuwa gare shi ruwaya tana cikin musnad na Abdurrazzaq Sanani yana rawaitowa daga At-Tawri daga Abu Shaq Sabi'i daga Abdullahi ibn Yazid Al-Khatami daga Ibn Zubair cewa Ibn Zubair wata rana ya fito zai yi addu'a roƙar ruwa fa khataba sai ya khutba thumma salla sannan sai kuma ya salla din bayan khutba din bi ghairi adhanin wala iqama tana yayi kiran sallah ba tana yayi iqama ba wannan isnadin sai sai sai Abu Shaq Sabi'i yana rubutuwa daga Abdullahi ibn Zaid al-Khatami daga Ibn Zubair shi kansa Abdullahi ibn Zaid al-Khatami yana daga cikin ainihin sahabbai al-sahih ya wato yana daga cikin sahabban da suka halarci ma sulhu Hudaybiya a sulhu Hudaybiya da aka yi shekara ta shida bayan hijira yana saurayi a lokacin da aka yi wannan sulhu wasu malamai da suke da ta tama cewa an ya kiyaye hadisi matsala ko ya kiyaye ba amma wato ruwa isa mutuwa ya kiyaye kuma wanda aka yi sulhu Hudaybiya da shi shekara ta shida bayan hijira manzala ya kara shekara hudu a lokacin kaga yana shekara goma sha a lokacin ba manzala ya rasu yana wani shekara ashirin to kaga bayan tabbas ya dole ya kiyaye hadisi manzo Allah rawaito hadisi to kuma adam ga haka ba shi ke rawaito hadisin ba yana rawaito wani daga Abdullahi ibn Zubair a aikin sa kuma shi da ma ya taba rika ma Abdullahi ibn Zubair a matsayin gwamna na Kufa so yana ga maka cewa Abdullahi ibn Zubair ya taba yin ya taba yin wato fitowa zai sallah sai hudu ba sanai sai sallah to kaga muna da aikin Abdullahi ibn Zubair muna kuma da shi wannan sahabi duk da yana daga cikin ƙarin sahabbai amma kuma ya bayan shi akan cewa wannan aikin ya halatta to banda shi kuma akwai kuma albara ibn azib da kuma zaid ibn arqam duka su ma sun bi bayan wannan sahabin wannan sahabin shi al-khatam shi wannan dai wa yake da suna abdullahi ibn yazid al-khatami to shi shi akuba shi ma ta kuntuwa yi sallah da yi sallah kuma shi ma sai ya fara yin kudu ba kafin sallah da kuma a bayansa akwai albara ibn azib wanda ma shi yana ruwaya daga wajensa ya girme shi akwai kuma zaid ibn arqam wanda duk sahabbai ne kaga sahabbai daya biyu uku hudu duka sun tabbata sun akan cewa za a yi za a yi hudu ba ana yin ta kafin sallan kafin sallan al-istisqa to wannan yana da muka cewa wannan abin sunna ne ruwayan wannan ruwayan da nake magana Imam Bukhari shi kansa ya kawo ta sahih littafin sa yana rawaitowa daga Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn daga Zuhair ibn Muawiya Abu Haitama daga Abu Saka Sabi'i daga wato Abdullahi bin Yazid cewa wa kharaja ma'ahu al-Bara ibn Azib wa Zaid ibn Arqam ya sun fito da shi da albara ibn azib da zaid ibn arqam za shi sallah na roƙar ruwa fasasqa sai shi wannan gwamna sahabi kuma abdullahi bin zaid al-khatami sai ya shiga shi musu kutuba ya roƙi ruwa fa qama bihim ala rijlihi ala ghayd minbar amma da wannan lokaci bai zauna kan minbari sai da ya musu kutuba din fastaghfara sai istighfari thumma salla sai daga baya kuma sai ya salla rak'atai raka'a guda biyu walam yu'adhdhin walam yuqim bai bai wato kira sallah ba kuma bai tsama ba a hadisin kaga an ce al-istighfar aka ce ya yi istighfari amma muka koma hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa da ma ba mazalla in tashi zai hudu ba ba hudu ba ake yin tsiya da muka saba ita ba istighfari ake kaga zamu fahimci cewa shi ma abin da yayi hudu ba yayi eh kuma Abubakar ibn Abi Shayba shi ma ya fitar ta hanyar at-Tawri shi ma ya ruwaito daga Abu Sa'id as-Sabi'i daga shi al-Khatamin yake cewa waɗannan sahabbai guda biyu sun sallah bayan shi kuma ya gabatar da wani istighfarin wanda wannan shine hudu ba kaga waɗannan sahabbai duka yana nuna maka cewa sun yi na'am da wannan saboda haka kaga wannan aiki na magabata ya gudana shi ma a kansa wancan shi ma an kai bayan bayan sallah din hudu ba kai bayan sallah ya tabbata su umar abu zai sun yi amma wannan dai sahabbai sun fi yi ba a ruwaya da muke da shi kaga ibnu zubair yayi duk da ibnu zubair wani lokaci ya karbi da ishtihadodi a wasu abubuwa to amma anan ganin cewa albara ibn azib ganin cewa zaid ibn arqam ganin cewa shi abdullahi bin al-khatami duka sun mushi mutaba to wannan zai sa ka fahimci ba ba ijtihadi bane ko kuma dai sun fahimci Allah kalli cewa za a iya yi duka guda biyu saboda haka ni abin da nafi shine abin da su Imam Muhammad da wasu daga malamai suka tafi Imam Shawkani Sheikh bin Baz Sheikh Ibn Uthaymeen suka tafi akan cewa bin ayi kafin sallar ko bayan sallar yayi da ma jidani ya fi karkata kuma a ce a yi kafin sallah din saboda ruwa ya sun nuna haka kuma game da nace wannan hadisi na Aisha gaskiya duk da ana za a iya zungurin hadisin da Yunus ibn Zaid al-Aini to amma dai kamar da na faɗa akwai jalala da mahaba ta nubuwa akwai kwarjini ta annabta tare da wannan hadisi zaka in ka in ka ruba zaka ga kusan hadisin kana karantawa kana jin kamar kana karanta wani abin da yake an saba sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Na'am to sai magana akan khutba din idan aka yi. In za ka za a yi khutba din ana raba khutban ne da zama ko ba a rabawa. Tunda kaga kamar yadda muka faɗa hadisi Abdullahi ibn Abbas yana nuna cewa khutba ba yadda aka saba khutba Juma'a bane. To za aka zo aka zo aka zo aka gaba sallan ko za a yi sallah din to in aka yi khutba din za a raba shi a zauna a tashi yadda muka saba sallar Juma'a ko ko a ba a wani zaman baki daya. shine al-fasl bayna al-khutbatayn bil julus ji malamai to wasu daga cikin malamai kaman malikiya kaman shafi'iyya da kuma muhammad ibn hasan al-shaybani a cikin ahnaf sun tafi akan cewa a zauna idan mutum ya fara ya fada zai zauna in ya zauna sai tashi ya fara in zai zai dogaro da wani sanda ko wani abu ma duk ma ya ma zai dai yayi shikenan in ya gama sai ya sai ya ci gaba da hudu ba in ya zo kan gaban zai zauna sai ya zauna in ya gama kuma sai ka tashi cigaba da hudubarsa sai karasa yanda dai ake a juma'a a rantsatsayen hudu a rantsatsayen hudu ba su da ma in za a tuna a malikiya mu duk abin da yake kawai tsayawa za ka yi babu zama ka gaya mutane wasu maganganu mu a wajen malikiya ba ma ɗaukar wani abu da hudu ba su hudu ba ita ce wanda take murattaba za a yi ta a zauna a samu zaman da tsakani to take hudu ba a wajen su amma mun kamar da mangane muka sha faɗa wannan ba dole bane gaskiya wannan sharadin da suka kawo wannan suka kawo da sharadin amma ba dole bane a Hanabila sai Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu da Abu Yusuf al-Qadi daga cikin Hanab da sauran wasu daga cikin malamai suka ce a ba sai an zauna ba shi Imam Ahmad ma shi shi wani lokaci za ga wani lokaci wannan khutba ma bai kiran da khutba yana cewa a istighfari ne kawai wato ba sai an zauna ba don yi dan nuna mace maka ba sai an zauna ba a to kuma wannan magana shi yafi inganci akan cewa ba sai an zauna ba zaman ba dole bane a istighfari kawai za a yi saboda hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Abdullahi dan Abbas kamar yadda riwayar Hatim ibn Isma'il al-Madani yake cikin sunan Ibn da kuma sunan na al-Kubra na al-Bayhaqi yace falam yakhdhu kasbatikum hadhihi bai muku bai hudu ba kamar yadda kuke hudu ban kudan inda ku saba da ita wata hudu ba saba ita muku ba ita ce sati sati ta juma'a walakin lam yazal fi du'a kawai bai kushe bai na addu'a wa tabarru'i yana kuma kaskantar da kai zuwa ga Allah ta'ala wata kabila yana ma'ana ta ala kabar bari to shi kaga wannan kuduban shine Abdullahi da Abbas ke magana cewa ba kuduba ce irin ta Juma'a ba to shi yasa shi Ibn Qudamah yake cewa to kaga ana yana nuna cewa ba a zaman ba kawai ana yana gabawa shi ne aka ce fasal la raka'a ne sai sallah raka'a guda biyu to kaga wannan gaskiya zahiri ne a ruwayan kusancewa ba a yi ba a yi wannan din ba sannan kuma banda wannan kuma akwai ruwayoyi ne daga magabata akwai ruwaya kamar yadda muka faɗa na Umar Abdul Aziz ga wanda ke ganin cewa wannan sallar da yi ta roƙar ruwa ce ita ma kaga wannan ruwayar tana nuna cewa ya gabatar da kuɗi ba din kuma afwan na kuma shiga wata wani maudu'i muna magana zama ne muna magana zama ne hadisi Abdullahi dan Abbas yana nuna cewa ba za la mai zauna ba saboda ya ce ba kuɗi ba ce wanda aka saba irin hudubar juma'a da aka saba ita ba hudubar da aka saba ita daga cikin abin da yake ya raba ta da sanar hudubobi shine zaman da ake yi saboda aka kaga bai ba daidai ne ba a ba daidai ne a zauna din ba a sai magana kan adadin kamar bai za a yi ina ce za mu jikita magana kan wannan sai wani lokaci bari mu cika shaida wannan fadin suke fata wa jaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla shi manzo Allah din ya da'u yana addu'a wa hawwala rida'ahu kuma sai ya juya tufansa a nan aka ce maza ya juya tufarsa mata da maza kamar da aka sani maza suna zuwa irin mata suna zuwa irin wannan sallah malamai suka ce maza da mata ta za su juya tufarsu kawai ne su mata idan ba su amintu ba cewa in su za su za su fara jikin su to sai sun yi ba amma da za a yi tsammanin cewa akwai wani dan wani kango da zai iya dan kare su su shiga su je su ba su je su yi wani abubuwan su na ko su dawo ko kuma akwai abin akwai wani kankashan gawa wanda da mazan su suna gaba mukadara mazan suna gaba su ko suna baya dan za su yi wasu abubuwa mu ba sai mun juyo ba to wannan su ma za su za su biye tafan nasu saboda da al'asul shine wato mace da miji sun yi daidai wa daida a duk wani umarni da aka yi ibada sai abin da shari'a ta ta raba din yaushe ne za a mutum zai juya ya kalli alƙibla din zai kuma juya ya kalli ya juya tafan nasa juya tufan nan shine lokacin da muka kaddara cewa kuduban za a yi ta ne bayan sallah to kaga sai lokacin da ya gama kuduba din yayin da zai zai juya tufan shine lokacin da ya fara kuduba din sai ya juya ya juya sai ya kalla kibla kai kalla mutane shine manda kuma yana tsaye su kuma sauran ma musa zaune a musu yayin da shi kuma ya juya su ma sai su juya sai su juya tufan su kamar yadda su ma suka juya din juya din juyawa din shine wato dama ta dawo hagu kamar yadda wannan shine ruwa ta nuna ba wai dole sai mutum ya ya yi wani shiga haka da za a gan shi haka ta mushi wasu da rafu ba akwai masu cewa wai mai shi bai bai to amma dai ruwaya abin da ta nuna shi ne mazalla ya ma so ma ya ma yi wani irin juyawa sai ya kasa saboda wata ila ko kuncin haɓa na na mayafin shi kenan sai ya juya kawai sai wasu dama ta dawo haɓa ta dawo dama sai ya mashi haka sai kowanne aka yi yayi mutum na son ya juya ne bai bai shi ke da wannan babu matsala wai kuma yayi yadda mazalla yayi to wannan babu babu laifi lokacin da muka ce da za a juya shi da za a juya tafi lokacin da kalla al-qibla dan an haka ce fata wajaha ila al-qibla sai ya fuskanci al-qibla ya da'u yana addu'a wa hawwala rida'ahu kuma sai ya juya sai ya juya tufansa idan arwayan arwayan nan da karshe da muka yi cewa kafin sallan za a yi za a juya tufa din za a yi hudu ba afwan to kaga yanda zai yi shine zai fara hudu ba idan ya gama ya gama hudu bansa shi kenan sai ya juya idan ya juya ya kalli aljibla sai ya juya ya suna ya kuma sa kayansa a baibai din shi kenan sai ya ƙara juyowa ya ƙara juyowa sai kalla mutane ya kalla mutane shi kenan sai ya ƙara juyowa je sallah wannan ruwayan Aisha kenan ku tuna ai haka yi da ya da yake ya kalle suka yi huduba ya yi huduban sa shi kenan sai ya juya ya aka ce ya ba su baya da ya ba su baya kuma sai ya juya tufansa da ya juya tafi an kacewa kuma a kabala alal nasi ya kara juya ya kalla mutane wato kallowa na wato barin hudba din kenan sai kuma ya tafi je sallah in kuma a ruwayan da muka da muka fahimta ne na wasu daga magabata ruwayan jilgur na cewa za a yi wannan sallah ne ba hudban ne bayan sallah din to shikenan bayan mu malikiya muna kamar da muke fada in ka duba misala cewa yake bayan an kawo sallah din shikenan sai ka tashi ka zo ka fara hudbanka in ka gama hudbanka sai ka juya ka kalli alƙibla in ka kalli alƙibla in ka juya tufanka sai ka cika da yin addu'a to wannan addu'an da na kai na ƙarshe shine ƙarshen ƙarshen abin da na kai tsakaninka da mutane shikenan sai ka juya ka sallama mutane kan maka abinka wannan shine ta kowane fusa aka yi kaga wannan babu babu lifi insha Allah hikimar cewa a juya saboda kaga ai mun samu juyawar amali ne kuma abubuwa su rikice da can gari gurin daɗi ana samun yabanya gari wato cikin ruwa da ni'ima ake kuma abubuwa sun kuma abuce abuce to sai mu sai mu juya mu ma mu nuna ubangiji cewa hauji irin ya juya sannan kuma a ciki kuma akwai nufa bukata zuwa da muke ciwa Allah ta'ala cewa muna bukatar a juya mai daga wannan halin da muke ciki zuwa halin kuma daɗi da kuma halin halin ruwa da muke bukata Allah ta'ala ya kawo mana Allah ta'ala ya kawo mana ruwa Allah ya kawo mana ruwa mai amfani na ji lokacin lokacin to ina ganin sai mu sai mu dakata nan Allah ta'ala ya azurta mu da ruwa ruwa mai amfani Allah ta'ala ya sa albarka a abin da za mu shuka Allah ta'ala ya kai ya shayar da mu kare hada mu ruwa da zanubin mu Allah ta'ala ya kare ba duk wani asara da za a yi a abin da ba za su shuka insha Allah babu wani tambaya sai mu abin abin da muka taji Allah ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am a arida a ci mayafi ne mayafi ne eh za iya cewa dai ita shi ba ko a ba ko wani abu irin wani dai wani lokaci tufa na larabawa in ya tuna ya yafe ce ko mai babbar riga ita wadda za a juya za a kashe ta mai baya sai shaƙi kuma tunda ita babbar riga kaga wuyan ai ya daga nan gaba ya sako eh ina ganin babbar riga ni na ganin babban riga ya fi alheri mutum ya bai bai kawai ya fi alheri wannan in ba haka ban ya sa ta ya ce wai babban rigar ta gaban ya koma baya bai ji ta ba ka za ta shaƙi za ta yi za ta yi za ta yi ko a tabuwa na ba wanda aka sai dai mutum ya biya ta baki daya eh ok shi yanzu shi ba da wannan kamar tabbuwar tawaka ita ce ba a juya juya za ta yi to ya kuke na ku e galibi wannan ruwaya ce ta Abdullahi ta Abbas cewa ya shiga mutawadi'an mutabaddilan wannan ruwaya mutabaddilan shine kaya ba abu da ba to amma kar bai fahimci cewa manzo Allah wai ya akwai da zaka ya fahimci cewa wai ya dauko kayan wai wanda aka yi share da shi da shi wai ka saka ai kaga wannan ba ba wai tsumma na gidan fa wani tsumma da ake yi da koriya ga kaya a'a cewa aka yi to mutabazzilan kawai at-tabazzul kawai ba ai ado ba yawwa ba ai ado ba ya dai sa kayan shi dai ba ruwa fallasa saboda haka dan wani kaya da aka samu zuwa gona da shi zuwa gona mutabazzilan ake yi wato ado ake ba ado ake ba wanda zai je gona za ga ya sa kaya ne haka ne da kaga shi kaga da zaman gidan yana ko kuma na aiki ne so irin wannan kayan a sa shi a tafi shi amma ta wannan yaya yaya ake sawa irin wannan riga ita irin wannan dinkakkiya irin ta eh a kan to kaga ko kaga sunna bata nuna cewa wani da ya lafa shi sai kun tafi ne idan an gabatar da kudu din to lokacin da zai juya liman zai juya kallal qibla sai lokacin kuma za ku juya kayan in kuma bayan kudu din ne to shi ma wannan kuma in bayan sallah ne aka yi shi ma dai sai lokacin da ya kallal qibla ina ya hotsaye amma da tambayar a baibai dai kaga in ce baibai kaga wani nau'i na identicas sama ya koma wato kasa ya koma sama kaga ai ba ba dade ba sai dai mu ce wai shi wannan aka dai baibai za mu ce ita wannan na ganin in ka ce zaka biya shi aka za ka ji dadi ba akwai jin dadi eh to kaga wannan ma lafiya da babu wani matsala akan wannan ko ba za a shaƙe ba babbar riga za ta yi kwanai kuwa na ita amma yanzu wannan idan ka juya ce za ka ji daɗi ko ba zai shaƙe za ta shaƙe kamar riga eh za ta shaƙe kayi kuma yanzu wannan in ka kuka juya haka za ka dawo kaga akwai cutarwa kuma akwai abin nan almuhim dai bari muka zo sai mu kara tattauna kan wannan kan wannan mugari insha Allah zan kara bibiya in ji malamai a ciki ya ya magana juya kaya da ake yi insha Allah da kowa da irin nashi insha Allah eh a wannan a wannan ba jidi bane tun daga gida wannan eh akwai masu yawa wai an yi abai abin kasa kasa kaga idan ba ne isa abin da akai abai a ciki amma na'am a a a a a ai kaga wannan ko an shiga daudu kuwa ai an shiga al'ada kuma eh wannan da an shiga al'ada eh shi ka gari ga abu da suna yake a shi wannan ba fa wanda zagar zagari kawai rana ne za a sa rana ne za a sa na fita ita wannan sallar kamar da ruwaya take take nunawa eh a ba za ka yawa ba za mu gani za ka yawa za a je za a Allah dole ne eh subhanallahi kaga ai da shi al'ada kuma eh kawai shi manzo Allah abin da aka ce ya fita musalla ne ba masallacin sa ya ba fita yi da ya fita shikenan sai aka yi wannan sallan da aka gama kuma aka samu yin bukata aka dawo shikenan ba magana wace an wannan zaga gari za mu zazzaga bayan wanda muka muke nema wajen sabar ga mun fara mishi sai a jira kawai ifa Allah kaga dai yanda da can aka sallan nan kan kace kan mu kaga an dawo a cikin ruwa amma sai aka addu'a kaga to Allah kyauta eh Allah azurta mu wallahi eh ba magana wani halin ko wani waye yadda sai wani da bayan kaga kaga manzo Allah shi kansa da yayi addu'a ma ai ai bai ci a kira kowa ba eh Allah ta'ala ya kira kawai assalamu eh wannan abin da ne hadisai ne na Umar dan Khattab cewa da yazo kawai shi sai istighfari bai mai sallan ba shi yasa su a Hanaf suke cewa ba sai an yi ba eh wata kila in da lokaci za mu tattauna amma dai wannan baya nuna cewa wai ba dole ne ka yi sallan Umar wani lokaci yakan ki wani abu saboda ya nuna mutane cewa ba dole bane ba eh ya in muna so za mu yi istighfari kawai mu juya abu wannan dai yayi babu matsala akan wannan Umar yayi haka wasu mutum ga wata sun yi haka amma dai sallan ita ce sunna ai sallah din wannan tunda a lokacin muna neman neman ƙarin Allah ta'ala ya mana ta goma shi ne to kaga ba samu ba kuma zaka tsaya ga addu'a wani babu zai ci abin din ba amma wani ayyar ran kwafa dai koya dai ayyar goshi ya taba kasa eh mun yadda eh an riga an kaskancewa ubangiji assalamu alaikum